بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a gaskiya na ɗan ibo waɗansu abubuwa da ya mata amma kuma na ji malam ya ce minti goma to zan iya ƙoƙari na in gana tsaya a minti goma ɗin kuma ba tarihi ne kai tsaye zan yi a kan karatun malam ba illa na karu kwarai da karatun malam don haka sai na tako abin da na karu da shi daga cikin karatun malam kuma na hada da abin da ke hannuna in ci wani abu don abin da ake min magana a kai shi ne abin da ya danganci harkar tsaro a farko ya kamata mu san menene tsaro shi tsaro wato shi ne samun cikakkiyar natsuwa don gudanar da al'amuran yau da kullum ibada ce a kasuwanci ne mu'amala tsakanin al'umma mutum ya zama yana da cikakkiyar natsuwa zai fita daga gidansa ya kuma dawo da irin wannan natsuwar da shi da ita wanda ita ce muka rasa a yau amma mu musulmi muna da tsari addinin mu bai mu haka nan ba akwai ayoyi waɗanda suka nuna shemu haɗarin faɗawa hali na rashin tsaro na ɗaibo ayoyi da dama cikin suratul ma'ida amma kuma ba zai yiwu a ce na yi addinin nasu ba inda Allah ya ce inna ma jazaa'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasada har zuwa ƙarshen ta da kuma waccan ayat da Allah yake cewa katabna alaihim fiha anna an-nafsa lin-nafs wa al-'ayna lil-'ayn ita ma a cikin ma'ida sannan da kuma ayar da take cewa min ajli zalika tamna ala bani isra'ila أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا to in ka tattara waɗannan ayoyin abin da musulunci yake karanta da mu shine nisantar zubar da jini nisantar ke ka kuma mai dan uwanka wajen cin mutuncinsa zubar da jininsa ɗiba dukiyarsa da al'umma sa da wannan tarbiyyar da sun zanna lafiya to abin da za ka tambaye kanka shi ne mu da muke da littafi muke da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam a tare da mu mu ne muka faɗa ma wannan fitira me ya dalili a duk lokacin da musulmi ya saki tarbiyyar da Allah maɗaukaki ya dora shi a kai akwai hadafi na rayuwa da Allah maɗaukaki ya halatta al'umma a kanta ita ce ibada wannan ibadar sai Allah ya ba mu littafi domin mu bi shi harkar tsaro da hanyar da za mu zanna lafiya ba za mu samu fikira a tsakanin mu ba Allah ya gaya mana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani sai muka kauda kai ai ina ce akwai aya Allah yana cewa zuhar fasad bil bar wal bahr bima kasabat aydin nas sannan kuma a inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ina mamaki musulmi ya zauna yana ta hargido ga abubuwa a bayyana a siyasa ne wallahi musulmi mun bar hanya mun san mun bar hanya kuma ba za mu iya gane ba za mu iya samun natsuwar da muke da ita a da ba wadda muke ba da tarihinta har sai mun koma wancan hanyar a zamanin da ya gabata babu ilimi kamar yadda yake a yau amma akwai ƙoƙari da kwaɗayin son bin Allah sai kunya ta haifu a cikin al'umma in ana maganar tsaro mutane kan ɗauka kamar kawai amfani da makami shine tsaro a tarbiyya na al'umma a gina su akan tauhidi kamar yadda malam ya bayani a ɗora su akan tauhidi su zama suna da sarkin zuciya suna da littafin da ke shiryar da su to za su zama mutane masu kunya masu kawaici masu haƙuri masu hangen nesa idan al'umma ta zama da za a samu kyakkyawar al'umma wadda ba za ta zama cikin rudani ba amma ka tsaya ka dubi al'umman ma yau haka muke ba haka muke ba mun koma abin da rayukan muke so shi muke yi abin da zan tsallake saboda yanzu hannun su minti biyar abin da nake so magana mafi girma a kai shine magana ta kusan uku a cikin tsarin akan maganar sakin maganganu da jama'a suke yi akan shugabanni da harkar tsaro jama'a mun san muna cikin wani irin hali mai wahala a wannan ƙasa musamman a wannan nahiya tamu ta arewa inda musulunci muna iya cewa nan daula ce ga musulunci amma akwai abin da muka rasa wannan tarbiyyar da biyayya wani ya gaya maka wanda ya yi ka ta bi shi wanda da ba haka muke ba masara waɗannan kalmomi da muke fitarwa da harsunanmu ba mu da ilimi a kansu ballantana wani ne ya ji wani ya faɗi sai wani shi ma ya faɗi ko kuma ya gani a facebook ko ya gani a whatsapp shi ke na sai ya watsa bari ba ku misali mu a harkar tsaro muna samun babbar matsala da jama'a na ganci civilian da yawa za ka zo ka zauna a cikin al'ummarmu za ka ji irin kalmomin da suke faɗi game da tsaro wanda ba haka yi wani ba haka bane kuma ba a yi kusa da haka ba bari ba ku misali ina mai dubin lokacin da kai wani soja da ya wani ya zo ya fira a BBC aka yi ta yawo da kashe ɗin ina mai dubin lokacin nan ya nuna cewar sai da su ake yi har ma akwai mai training nasu wai har ya gan shi ya ce wani hadda kai kowa ya ji wannan a BBC da yau sai ce masa ya kai a bar magana to ka tsaya ka tambaye kanka kai daga jin wannan magana ka san ƙarya ne duk wanda ya aikata laifi yakan so ya samu dama na kare kansa kar a ci ya gudu ko matsoraci da haka duk wanda ya gudu daga wajen yaƙi dole zai na wannan kare rai har an samu dama a shi tsakanin yan boko haram kenan da da sojoji ana tattaunawa misali kenan tunda har ya gani har sun yi magana wanda duk wanda ya san yadda yaƙi yake ya san hakan ma ba za ta afku ba ba ma za ta afku ba mun dinga samun matsaloli ana cewa kuma wallahi na gaya muku wannan magana ƙarya ce yau dai ya kamata ku bayyana muku wannan cewar yakin nan ya ki karewa duk wanda ya baka labari ka ce ji tsoron Allah ya samu maka hujja domin idan bamu yaki wannan matsalar ba to ba za mu iya kawo ƙarshen yakin ba surutun da mutane suke yi a cikin gari civilian irin wannan surutun mara dalili ya sanya tsoro a cikin mutanen kai ne za ka gaya kana cikin gari amma kai ke ba da labarin kwamandan soja ya kai da sojoji an biya shi kuɗi don haka ya kai su a kashe su ka gaya mana kai da kake cikin gari ya ake kasa wannan labari saboda haka fi yaron da ke can yana ji irin wannan wanda ma san aikin ba sai zuciyar shi ta ba shi cewa gaskiya ne so da ka sai firgita sai ya gudu wannan matsalar ta yi yawa kuma tana cutar da mu ba kaɗan ba abin da ya kamata mu samu daga gare ku ƙwarin gwiwa in an yi abin yabawa a yaba amma ba mutum ya zo ya yi surutu kullum babu wani abin da mutum zai faɗi na gaskiya na ji wani ɗan majalisa yana magana a majalisa har yana kuka ya tun da sun kasa yin aiki yanzu kuma za su mai da rashin aikinsu a kan jami'an tsaro yana ta maganganu kuma jama'a sun ɗauki magana suna ta yawo da mutum zai kare harshensa da ya zanna lafiya ina ba mu shawara game da harkar tsaro don Allah da son annabi ku kiyaye akwai kalmomi na ƙarya wanda ba gaskiya ba ne ina mai dubura a inda nake a nan wata matsala ta faru kuma mu muka yi nasara amma abin bakin ciki labari yana watsuwa cewa duk an warga jin kuwa muna zaune muna duba facebook ni da wani mai jin sai da kewa na mashi ne kishan jira bai shi ya gani tun tunanin wanda ne fa daga cikin gari kawai kuma sai a ɗauko hotuna munana na wasu wurare sai a wasu ku gaya mana maimakon ku ciya da addu'a ba a samu wannan ba sai maganganu masu adadi na biyu ku kanku da ke cikin gari game da harkar tsaro ka'ida a harkar tsaro ba jami'an hukuma ka ke da harkar tsaro ba kai da kake kwana a cikin gidan da kana da haƙƙi wanda kuma ba ma yin haka za mu ga mutum ya zo mako ba ka san da inda yake ba a irin wannan zamanin ya kamata ka bincika waye shi kai kokarin yin rahoto in ma ga yan gyara kayan ka ne za ka yi kai da ka bincika amma shi mutum ya kame bakin sa ta yi mutumin nan mugun mutum ne tun da an samu irin waɗannan matsalolin da yawa da yawa da muna zargin yarbawa mu ce suna da kaza dan na san lokacin nan shiga soja akwai wannan je yana nema ƙasa yake da ni wallahi kuma sojoji ne ba san ko ni waye labarin na tabbaya suka ji gaya mun sai na zaro aiki kan ce suna na wani gashi gashi sai suka kama da ya a kaza kaza sannan aka ja ta kira shi amma wannan ba wa cikin wannan precaution din ya kamata mu kiyaye game da zaki shugabanni muna da rashin haƙuri da yawa magana ta zai ba za ta yi musu daɗi ba amma ita ce magana ta gaskiya wannan duk tana ƙarƙashin abin da muka haifar ma kanmu ne sai mun canza na je Egypt kwanan nan wallahi baka isa ka ambata sunan shugaba a kana yawan ambata sunan su ala ba za a kama ka misali da ake magana ta cewa Buhari Buhari ai Buhari ai Buhari in kana cewa sisi abdul fatah sisi to wannan za ga sisi za ga gaba muna zama a ɗaki na ɗan egypt malamai na sun zo guda biyu ɗaya saurayi ne ma'aikaci na wurin ɗaya kuma malami ne sai muke tseren ƙasa har muka zo kan ƙasa ta nake nuna masu irin ƙoƙarin da shugaba ke yi sai ce gaskiya yana da labari sai ki ce ai kamar wani da sai an bata sunan shi wallahi ina gaya muku wannan ba wai ba ba ba wai drama ba wannan saurayin can ya tashi dama ana sanyi sai ya ɗauki rigarsa ya sa bai ce komai ba sai ce mutu saboda tsabagen firgici da tsoron da aka sanya musu akan zafi shugabanni kai da ka zafi shugaban in aka kama ka kai da kuma shi ka je ka nemo shi ga maka shiga wuri amma ka hada da kasar mu mutum zai shiga facebook zai shiga whatsapp ya zagi shugaba kuma shugaban nan yana ƙoƙarinsa yanzu kai da kake wannan Allah yana duba harshenka ya duba na wancan ya duba na wancan sai ya yi muku abin da kuke bukata sai abin ku da shira kullum mutane su kame su bar al'amuran da suka danganci harkar tsaro ne harkar mulki ne ga masu abin babin ba da shawara ba laifi ba ne ana iya ba da shawara amma a san ta ina za a iya bada shawara ya kamata mu kiyaye akan wannan ina wata an gane sa'annan hanyoyin da muke tunani kamar yadda mala ya faɗi na farko akwai tsarkake zuciya da karantar da yara bisa tsari na alkur'ani da sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai muna bukatar siga da kuma kyautata mu'amala a tsakaninmu da ɗaukar haƙuri tsakanin junanmu mu rasa wannan girmama juna musamman malamai wajibi da ya zamana mabiya suna ganin kimar malamansu kada ya zamana malami bai da kima in yi magana kawai ko da riga ya canza ko ya magana a gwamnati a ce ya ja kuɗi wannan rai ne wannan isgiri ne kuma allah na ɗaya shida kuma akan haka domin malaman na su ne ruhin al'umma yi musu izgili da cin mutuncin su yi ma Allah da annabi su izgili ne don haka ya kamata mutane su kiyaye akan waɗannan abubuwa don idan ba su yi ma malaman su biyayya ba tarbiyya ba za ta zanna ba idan ba na ganin girman ka kana magana ba ka da kima ido na magana kama ba ta da kima ba amma idan malami yana da kima a cikin al'ummarsa yayin da ya yi magana to magana za ta yi tasiri a cikin al'umma so da kai ne za ka shuka ma kanka wannan tarbiyyar ta son malamin da kuma biyayya da abin da yake faɗi da kuma bincike da ba shi hanzari kan abin da ya faɗi ba ma ba malaman mu hanzari ya kamata mu tarbiyyatu da wannan sannan ya zama muna yin rayuwa kan manufa rayuwarka yau ka tashi gari ya waye me manufar rayuwarka me kake ciki da yawan mukan tashi ne kawai mun farka mun yi sallah mun shiga harka ba kamar sai za ka ba ba mutum mai hankali baya haka a haka sai ya fada ma fitina sai ya fada ma shiririta wajibi ne mutum ya zama ne yana rayuwarsa akan manufa wannan manufar ita ce za ta ba shi abin da direction na inda zai duba a rayuwarsa har ila yau game da maganar tarbiyya yara game da malam ya faɗi ni kullum ina kan a karantar da yara littafin Allah manyan su kansu su dawo kan wannan hadafi na karɓar littafin Allah da kuma bin sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallam ta da ba ta samu da wani lokaci da ban ta tsara wasu a lokaci da rakala
eh ko sa'ayi ne da so ja a duniya amma ai ba hana ka dan aya ba
karkashin wancan wadancan ayoyi da na fara da rasul ma'ida idan kuka dube su za ku ga a ƙarshen ayar da na ja wannan ta suratul ma'ida wanda Allah yake cewa wa katabna alaihim fiha anna nafsu bin nafs Allah yana cewa a ƙarshe wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun
to ai ka ja aya ko ko da ta kawai ne na ba ka ba ta na ba ta na ba ja Allah